بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce da ta daidai da 26 ga watan rabi'in al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1433 daidai da 19 ga watan februari shekara ta 2012 wannan shine kasar na hamsin daga cikin jeren giya karatuttukan littafin alfatwal hamawiyyatul kubra wallafa shekul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi in ba manta ba kamar yadda muke bayyanawa kullum tambaya ce aka rubuta wa Ibn Taymiyyah daga garin Hama an yi mishi tambaya dangane da ina fassara da ma'anonin ayoyin Alƙur'ani waɗanda suke bayani game da sunaye da sifofin Allah ina fassara da bayanin hadisan da suke bayani game da sunaye da sifofin Allah menene fassarorin da malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai suka yi musu a nan ibn taymiya ya cika dukkanin waɗannan alƙaura na cewa zai fassara waɗannan ayoyin da hadisan da kuma kawo maganganun malaman maganar malami mafi tsawo da ya ta kawowa a cikin wannan littafi wadda har yanzu muke a kanta ita ce magana al'imamu muhammad abu abdullah ibn khafifin allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu mun karanta gaba da yake magana akan wal qawlu fil lafzi wal malfuzi wa kadhalika fil ismi wal musamma bid'atun magana dangane da laf da malfuz shin alqur'ani lafazin Allah ne shin kai da kake karanta shi lafazin naka ne ko na Allah ne da kuma shin wannan suna na Allah shine sunan Allah ko ko sunan wani abu ne da ake ambaton Allah da shi kawai to tattaunawa game da wannan din ina son ku fahimci don kar ku kuskuren fahimta tattaunawa game da wannan matsalar bid'a ce kamar da muka gabatar a makon da ya gabata ba wai ahlus sunna ba su da ta cewa akan matsalar bane a'a amma mayar da wannan wani darasi na munakasha ko kuma wata magana da za a zauna ana nakashanta ta ita ce bid'a kamar yadda muka ji malam ya kawo ainihin wato tafsiri dangane da al'amarin to insha Allahu ta'ala zan sake maimaito mana daga inda ya yi wannan ta hakikin bayan duk da aka gama kawo wannan saɓanin maganganun malamai suwa da sun ce kaza suwa na ku kaza suka ce daga shafi na ɗari uku da talatin da biyu a inda ya ce وينبغي التفريق بين التلاوة والمتلو وبين القراءة والمقروء فالتلاوة والقراءة فعل للعبد وهو مخلوق malayi ya kamata a iya bambance tsakanin karatu tilawa da ainihin wato abin da ake tilawantawa to menene tilawa kenan da hausa ne bambancin tilawa da kira'a tun da gashi mala ya kawo su ina fata an gane tilawa da hausa gardawa suna ce mata satu kira'a sai ka fassara ta da karatu din domin ya kawo su ne nan asali suna suna haduwa ma'anar su tana haduwa tilawa da kira'a to amma kuma hakika suna da bambanci to amma anan malam ya kawo su yace ya kamata a iya bambance tsakanin tilawa da abin da ake tilawantarwa da kira'a da abin da ake kira'antarwa ma'anar tilawa ita ce ka zauna kana karanto abin da ka ma'anar kira'a ita ce ka buɗe kana karantawa to ya kamata a rinka bambancewa tsakanin tilawar da kuma abin da shi mai tilawar yake yi ya kamata a rinka bambancewa tsakanin kira'a da kuma ainihin wato abin da shi mai kira'ar yake karantawa فالتلاوة والقراءة فعل للعبد da tilawa satu kayi da ka da kira'a da baka bude kana karantawa fi'lun lil abdi wannan aiki ne na bawa don haka in ka zauna kana cewa a'udhu billahi samii'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi idza jaa nasrullahi wal fath yanzu wannan tilawa kake to wannan tilawar da kake yi fi'ilun laka ya kai abdullah aikinka ne ya kai bawan Allah wa huwa makhluqun to wannan tilawar ita tunda aikinka ne to halitta shi akai sai a koma matsalar baya wa ya halitta Allah ba kai ka halitta ba raddi ga kadariya kuma don haka ku kiyaye duk ɗan bid'a suna da zumuncin aƙida kadariya da mu'tazila suna haɗuwa shi'a da kadariya suna haɗuwa ko ina zaka ga wannan ya haɗu da wancan nan aikin tilawa da aikin ƙira'a wannan mahaluk ne halitta shi aka domin aikin ka ne to sai yanzu wannan an yi raddi ga mu'tazila kenan an yi raddi ga mu'tazila sai kuma a koma a sake raddi ga kadariya da suke cewa to aikinka ne eh wai halicci aikin sai su ce kai ne ka halitta na fata an gani to mala abin da yake cewa nan dole ne mu iya bambance tsakanin tilawa da abin da ake yin tilawar da kira'a da abin da ake yin kira'a yace to ka gade da tilawa da kira'a aiki ne kuma aikin nan na bawa ne don haka duk aikin bawa menene makhluki ne halitta shi akai to kuma wa ya halitta shi ne Allah shi ya halitta wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna wa ammal matlu wal maqru amma shi qur'anin da kake karantowa da ka ko kuma wanda kake bude littafi kake karantawa fa huwa kalamullahi shi magana Allah ne wa qawluhu to maganar Allah kuwa ghairu makhluqin ba halitta ta aka yi ba shikenan kaga an fayyace maka ka ji hakikin wato ina son ku fahimta fa duk wata magana da kaga an ce ka ja bakinka kai shiru ana ji maka tsoron imanin ka ne amma malami mujtahidi zai zai iya tsayawa zai magana don ya fayyace abin amma idan awam suka shiga maganar sai ta zama tana da hadari to sai yan bid'a sai su ɗauki wannan a matsayin shubuha cewa dan me malaman ku suka ce kar ai magana akai sai dan ba su da gaskiya akai sai malaman ahlus sunna su ce a ba wata magana da malamin ahlus sunna yake jin tsoron a farko ta amma kai ake jiwa tsoron kana tukhin sakhratin yawman liyuhiha kamar wai rago ne je yana dukan dutse yana karo da dutse wai yana son ya fasa dutsen ne to me zai faru shi kanshi zai raunata kanshi zai fashe dutse ba zai fashe ba da haka sai a ce rago ka tausaya wa dutse ko kuwa ka tausaya kanka don haka waɗannan irin matsalolin da malamai ke cewa bid'a ne kai maganar saboda in ba mujtahidi ne kai ba yanzu kamar nan bayanin da malamai bayani ne na mujtahidai jahili ba zai iya tantancewa ba to rashin wannan tantancewar sai ka zurma kafarka sai aka ce maka to tun da ka ga sahabbai ma ba su shiga wannan matsalar ba yana nuna kenan ba addini ba ce to in ka ce a to ba addini ba ce eh to me aqidar musulmi akai sai a ce a'a ai asali aqidar musulmi ita ce qur'ani magana Allah ce wanda kuma da yazo yana karatu shi yake yin karatu karatu aikin shi ne wannan ita ce aqidar musulmi amma kawo abin ne from, from the philosophical point of view bi nazara nazara falsafiyya wato a dubi abin a falsafance cewa shin magana Allah ne ko ba magana Allah ba shin lafazin daga Allah ne ko lafazin da wannan zai kawo maka rudani kai to karka shige shi ba wajen ahlus sunna ba su da ta cewa ba amma ahlus sunna na ta cewa fadan aliyu da muawiya da rikicin sahabbai su zubairu su wane ne talha da ake ce maka karka shiga shigar bid'a ce karka yi magana maganar bid'a ce sai ka ce a to ba a son gaskiya ta fito ne a bar mu magana mana sai a ce a'a za a iya barin kai magana amma kai ne fa za ka yi asara su waɗanda za ka yi magana a kan faɗa sun riga sun wuce suna can aljanna yanzu gaban Allah Allah ya musu rahama tun kafin su mutu kuma Allah ya san duk za a yi wannan a cikin magabacin ilimin shi tare da haka amma ya nannaɗe su a fayil guda ya ce ya ba su aljanna kai yanzu in ka taɓa su to a wurin Allah kana tsogalan mishi waliyai ne kana taɓa mishi bayi ne don haka yanzu matsalar su sun mutu faɗa ya ƙare faɗar zai rage ne tsakanin kai yanzu da rayuwar sarkin da shi ya saka su a aljanna don haka ba za ka iya ba ka ja bakin kai shiru sai ta to me gaskiya game da abin sai ce a'a in gaskiya ce game da abin ai gaskiyar a fili take shine ga yadda asalin abin ya faru kuma ga bayanin amma kai tun da ba malami ba ne in ka shiga cikin abin ne ba za ka iya fita yadda malami zai iya shiga ya fita ba kuna fahimtar maganar nan jama'a waɗannan misalan jama'a na yi muku rabinsu mako da ya wuce barin ƙarasa muku rabinsu a yau na ce in ka tashi ka ga uwarka da ubanka suna faɗa in ka shiga sai zama matsala gare ka amma bari ka ji wannan faɗan da ubanta ko uban shi mijin zai shiga sai iya zaunar da su sai gyara su kai in ka shiga fa sai abin ya kwaɓe don matsala ita ce in ka zaunar da babanka da babaka ka ce wai ne yake haɗa ku ne kullum ku ta hayaniya kalmar farko sai ta ce dan ubanka za ka yi mana rashin kunya ne sai ce a to ba ke kika haife shi ba dan iska kaga ko kun fahimta jama'a kun ga abu ya kwaɗe ko amma yanzu idan uban shi ya zo uban shi kakan dan kenan ko kakan ko ubanta ya zaunar da su in ya ce wai kuya aka ne kullum ku kenan faɗa sai ga da ya yi zaman dan kutuku ne sai ga ya koma ya zaman tahiya yanzu ya ƙara ladabi madadin can da zai zagi yanzu zai kwantar da kai ko shi ne kenan idan mujtahidi ne ya shiga matsala zai iya gyara ta idan ɗan a caɓa ne fa shine jika zai ɓata ta Allah ya sa kun fahimci wannan misali to wallahi tallahi haka matsalolin suke malami ba wata matsala wadda take matsala a wurin shi ba wata matsala kowace matsala zai iya shiga da hayaniyar littafan tarihin nan da suka rubuta imamu zahabi bai rude ba amma kan ka karanta shafi uku sai ka rude a cikin shafi hamsin mujallabi hamsin kana cikin karatun shafi uku in ka karanta wani abu sai ka rude shi malamin da ya rubuta ya bai rude ba da sai ya haukace rudani irin wanda kake samu a duk shafi shafi uku shafi hudu in ya haɗu a mujallabi hamsin sai ka haukace kai amma shi wanda ya rubuta me yasa bai haukace ba malami ne so abin da yake so kullum ku gane mutane su rinka kaddara kansu da gwargwadon wato su rinka aje kansu a matsayin su anan muke karatun muqaddimar sahihu muslim wani ya ce wa ibnu mubarak kana hana mu mu rinka sauraron yan bid'a kai kana sauraron su sai mai mushi ya ce ni da ku ɗaya ne wannan yana daga cikin kuskuren da har yanzu matasa ba sa ganewa abin da zai ga a to ai malamin mu ma yana karanta bible mu ma bari mu karanta malamin ma yana sauraron yan bid'a mu ma bari mu saurara a'a shine ibn mubarak yace ai matsayin ni da kai ba ɗaya bane shi malam ka ce mu daina sauraron wani ran nan kai kuma fankanka tare da shi sai da ya murmushi tukuna sai ya ce ai da ni da kai ba ɗaya bane shi yanzu malami ne da ya zauna gaban dan bid'a kafin ma dan bid'an ya fara magana ya san abin da zai faɗa saboda ya san bid'a ce zai faɗa kai kuma yanzu da kake ba ɗali ba malami ba idan ka zo za ka yi magana me zai faru idan har ya ce maka kaga ai kaza kaga aya kaza kaga hadisi kaza me za ka ji ɗalibi ya ce sai ka ji ya ce eh gaskiya ne fa kaga ai ayoyi ya kawo to ba a ayoyi ne ake samun matsala ba a fassara ayoyin da fitar da hukunce-hukunce da mas'aloli misali yanzu ayar suratu faha ya musa ka fahimta an ka ce sai a ce to kaga sunan ashe daga baya ka kirkiro shi eh to hadis ne amma asali fa sai a ce bai da suna siffa sai a ce ita ma ba shi da ita amma kai a wurinka yana da ita don haka waɗannan sunaye da siffofin an faɗa maka su ne ku ji don kai ka iya kiran shi da suna a al'adarka kawai misali yanzu kwamfuta da kuwa ganta ba ta san komai ba sai one sai zero ya abin da ta sani kenan shine yaren da in ka ce mata one to ta fahimci wani abu in ka ce zero ta fahimci wani abu shine in ka ce one ka ce a kenan in ka ce zero ka ce a'a kenan to in ka haɗa su kuma to za su bayar da wani abu to ita yarenta kenan to ita yaren da take ji kenan to kai kuma baka magana da one da zero maganar da kake abcd ne shine sai aka yi mata keyboard idan ka danna a ita fa can a wurinta ba a bane ya tafi a din nan a wurinta mai yiwa zero ne a din nan a wurinta mai yiwa one ne so lokacin da kake dannawa akwai wani abu da ake kira program program din nan shine yake ɗaura aure tsakanin yaranka da yaranta in ya karbi a din sai ce mata one sai ta sa maka a sai gani in ya karbi b sai sa maka zero misali a wurin yaranta to kamar haka ne fa kenan yanzu sai a ce kwamfuta ba ta da abcd haka ne ba ta da abcd abcd da aka sa a nan fa naka ne kai don kai communicating da ita haka ina ta muku misali ne don ku gane haka wai a yadda mu'tazila ke cewa Allah ba shi da sunaye ba shi da siffofi amma kai a wurinka dole sai an faɗa maka wasu sunaye da siffofi saboda mu'amalarka da shi to shine aka ce maka waɗannan sunayen amma ba shi da sunaye ba shi da siffofi hada aslu zandaka wannan asalin kafirci kenan shine sai malam ya ce wannan ayar ta ishe mu ayar kuwa ita ce me gashi Allah ya ce quludu allaha aw rahmana ayyamma tad'u kowanne ma kuka kira daga cikin waɗannan falahul asma'ul husna yana da kyawawan sunaye yanzu ita ayar ta tabbatar mana yana da mai suna kuma waɗannan sunayen nashi ne ba wai mu ne aka sa sunayen saboda mu mu kira shi ba da an ce quludu Allah a'udhu rahmana an tsaya sai su samu hujja a ciki amma sai aka ce ayyan mata da ulfalahul asma'ul husna kowanne kuka kira shi dai yana da to cewar yana da to qur'ani ya tabbatar da yana da to su kuma cewa suke ba shi da dan haka karkai mamaki yadda zaka ji malaman salaf suna faɗin kafirci a kansu sai kaga ce kafirai ne kafirai ne inna ma bambancin da ake nuna maka shine yanzu ayyana wannan hukuncin kuma akan wani to shi ne sai in ka tabbatar da ilimi tattare da shi to nan ne kuma ake samun matsala da khawarij da salafiyu yanzu malaman salaf suna tabbatar da duk wanda ya ce Allah ba shi da suna Allah ba shi da siffa sai ce kafiri ne to sai wani dan bid'a sai miƙe a cikin jama'a sai ce Allah ba shi da siffa Allah ba shi da suna to sai salafi ya ce kai eh ka san ma'ana haka kuwa ka ji ma'anar fa kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza ayi munakasha a tabbatar mai da ilimi khawariji zai ce dan me ku kuka ce yanzu wanda ya ce Allah bai da kaza bai da kaza kafiri ne ga wani ya shaida bai da shi kafiri ne to bambancin tsakanin khawarij da salafi kenan التكفير المعين tabbatar da kafirci akan wani ya sha bamban da hukunta kafirci akan me yin kaza Allah ya sa kun fahimci wannan shi duk mazinaci fasiki ne shi kenan yanzu sai muka kama wani yana zina da wata a can kenan sai muka tabbatar mishi da hukuncin fasikanci kuma ya karba ita kuma sai ta ce wallahi fyaɗe ya mini
to yanzu salafi sai ce to ita a dube ta da abin da take faɗi shi kuma a dube shi da abin da yake faɗi kawariji sai ce a'a ta yi zina ko ba ta yi zina ba mijinta ne ba mijinta ba ne to kawai ta yi zina saboda haka ita fasika ce kuma za a hukunta ta wannan yana daga abin da har yanzu ahalin sunna a najeriya ake ƙoƙarin su iya tantance shi shine at-takfir ko al-hukum alal mu'ayyan ba za ka ayyana hukunci akan mutum ba sai in ka tsaye mishi da hujja domin wa ma kana Allah li yu'azziba qauman hatta yubayyana lahum wa ma kana Allah li yudilla qauman hatta eh hatta ba'da iz hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun Allah baya ce wasu wani batattu ne har sai ya bayyana musu abin da za su ji tsoron Allah sun kafirce sannan sai ya hukunta su abin da nake cewa jama'a
gaskiyar lamari kuma haƙiƙanin al'amari akwai matsala idan ba a zaunar da ahalus suna an karantar da su wannan aƙidar ba waɗannan tafan suna da sauƙin ka karanta suka fassara su amma su kansu littattafan salafiyanci ne a ciki idan baka koyi salafiyancin ba za ka iya karanta suka fassara su amma kuma sai kai musu karatu ba irin karatun waɗanda suka rubuta su ba misali jama'a na fara jin wasu kasusuwa wasu suna karambanin karantar da littafin aqidatu fahawiyya amma karatun da suke ba kuma karatu ne salafi ba don haka suna jan bakin ne kawai suna fassarawa suna ganin cewa ai waɗannan baƙaƙen kawai ake ja ake fassarawa ba haka ba ne abubuwan suna ɗauke da wasu ilmomi waɗanda su ne asalin ake so a fitar a ciki yanzu kamar wannan ƙabiyyar waɗannan da suka zo suna cewa kansu su ma ahalus sunna ne suna cewa su ne asalin ma salafiyya hujjarsu fa wai su kawai ita ce to ai aya ce ya ja to ai hadisi ne ya ja to ai dama malaman salaf ahli sunna ai qur'ani da hadisi ne a'a akwai manhajiyar ita manhajiyar ba a rubuce take ba sai ka je ka koye ta kamar yadda zaka ɗauki littafin mathematics zaka ga dukkan misalai da solution ɗin amma kuma sai ka kasa yi ko kuwa littafin mas kawai da zaran ka ɗauka kawai shikenan ka karanta da misalan da sauran abubuwan shikenan ka iya mas to ashe me ka ji ake koya maka tariqatu tatbiq alhisabiyya hanyar fitar da wannan lissafin ya kai ga inda ya kai hanyar ake koya maka so da haka wannan shine sabon hadarin da ko muke fuskanta a daidai lokacin da muka zo muna da'awar salafiyanci a ƙasar na fiye da shekara ashirin ana ta mana inkari ana cewa mun fito da wata ƙungiya mun fito da wata ƙungiya sai kuma yanzu abin ya samu tarawuj karɓuwa to wai kuma madadin mutane su fahimci cewa to matsalar da ke cikin wannan salafiyancin kuma sai ka je ka koya sai su kuma sai suka gaza fahimta haka sai suke ganin a yo ai littattafai ne kawai muka ji su albanin suna hujja da su mu ma bari mu je mu hujja da littafa ai ayoyi ne da hadisai kawai shikenan dan haka bayan kwana biyu kamar yadda na faɗi a cikin laccar demokuraɗiyya sai ka ji wanda ya shigo manhajin bayan kwana biyu mu kanmu yana bid'antar da mu kuma yana jahintar da mu cewa ba mu san manhajin ba shine ya sani kuma mu yan son zuciya ne ba shi yanzu shine ma ya san manhajin amma yana amfani da fikira ne irin tashi ta bid'a yana fassara tafan salaf don haka sai yana cewa wannan fikirar tashi ita ce salafiyancin saboda ita salafiyancin babu ainihin wato wannan irin abin da za a gani a littafin fikirar salafiya din babu a littafin amma annasus as-salafiya su ne a littafin kamar yadda fikirar mathematics din babu a littafin sai ka je an koya maka littafin amma fa ga misalin a ciki na haulwa bai ga amsila ana kawowa amma ka karanta ba za ka fahimta ba sai ka je an koya maka to wannan abin da ake koya maka shine babu a littafin to galibin su abin da suke zuwa sai su ɗauko irin wannan fikirar ta bid'a sai su fassara littafan salaf kuma sai su ce to wannan shi ya nuna yanzu su ne ma salafiya na gaskiya ina son ku gane wannan shine hadarin da yanzu ko muke fuskanta hadari na farko shine ane ta mana inkari ne da na daga cikin inkarin a lokacin da ba a fahimci ina muka dosa ba sai aka ce muna zagin malaman fiqhu muna sukan tafan fiqhu ita ce in mai risala ya magana muka ce kuskure ce ga abin da yake daidai in mai muktasar ya kawo maganganu uku ko hudu muka ce cikin su ga wadda take daidai sauran kuskure ne ta ce muna suka amma salafiyanci ne muke fitarwa a ciki shine manhajin salaf in aka yi saɓani to dole akwai abin da yake daidai wa makhtalaftum min shay'in fihi min shay'in wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah abin duk da kuka yi saɓani akwai hukuncin shi a wurin Allah ma'ana kenan bayan saɓanin akwai abin da yake daidai imma a cikin abin da kuka yi saɓanin ko kuma daidan ma yana wani wuri duk gaba ɗaya kame kame kuka yi amma dai akwai hukuncin ita matsala a wurin Allah to kenan lokacin da za a ce matarka ta mutu sai malam mai fiqh ya ce kai ne za ka sai mata likafani ko a dukiyarta ko kuwa a dukiyarka in kana da hali ko a dukiyarta in tana da hali sai ce khilafun saɓani ne arba'a aqwal maganganu guda hudu sai ya wuce in salafi ya zo sai ce kaza ne daidai saboda kaza saboda kaza saboda kaza to a wancan lokacin barazanar da muka rinka fuskanta sai aka rinka cewa muna ƙaryata malaman fiqhu muna suka su muna cewa ba su iya ba yanzu kuma da aka dawo aka kai ga eh mun daure don daurewa ce jama'a akan wannan manhajin an zage mu an yi mana sharri an wulakanta mu an kwace aure an hana mu aure an hana mu gidan haya duk wulakanci mun sha tsawon shekaru ashirin da wani abu din nan aka zo aka fahimta waɗanda suka yi mana wannan fa su ne yan kungiyar izalatul bid'a wai qamatu sunna ba yan ɗariƙa ba dan su yan ɗariƙa sun haƙura da mu ku kiyaye wannan da aka taho aka taho aka taho yanzu kuma sai wannan manhajin namu sai farin jini da kwarjini daga cikin mutanen kungiya kuma sai suka ce sun yadda da manhajin to matsalar ita ce ko ka yadda sai ka je an koya maka to su kuma sai su ga cewa to ai su dama malamai ne dan me za su je a koya musu tun da dai littafan nan na sunna ne bari su ɗauka kawai su ci gaba da karantawa don haka idan suka zo kuma suna karantar da littafan tun da ba su koyi manhajin ba to sai kuma zo suna sake karanta waɗannan littattafan da irin wancan tunani wanda kuma ba daidai ba ne sai kuma su dawo sai su ce to kaga yanzu ma su su ne suka fahimci salafiyancin ashe su wane ma da suka daɗe su ne ɓata lokacin mutane suke ina son ku fahimci wannan yanzu ita ce barazanar da ake fuskanta sakamakon haka mutane yanzu suna ta sanya aqidatu tahawiyya eh za su karantar da aqidatu tahawiyya mutane suna ta sanya littafan albani za su karantar amma a cikin aqidatu tahawiyya din suke fada da manhajin salaf a cikin littafan albanin suke fada da manhajin salaf misali wani a Kano ya ɗauki littafin sifatu sala na Malam Nasiruddin Al-Albani bayan ya gama karantar da shi da shirman karantarwa kuma lecturer ne ma a wata makarantar ilimi ma'ana wata College of Education sai kuma ya zo fassara littafin da Hausa in ya zo duk ire-iren waɗannan wuraren da su ne ake tattaunawa ake samu suke cijewa suke cewa ba su yadda da kaza ba ba su kaza ba abin da yake faruwa sai ya zo yana inkarin wannan ɗin a wurin misali da ya zo hadisin ajinu gaba ɗaya sai bai fassara shi ba kawai da ya zo kawai sai ce annabi ya kasance yana miƙewa da hannun shi kawai shi ke kalmar ya ajinu ɗin fa gaba ɗaya lam ya ta'arrab laha haka kuma da ya zo karatun haka ya karanta aka ce mishi ce a ai wannan ya ajini ba wani abu kawai yana miƙiya da hannu ne ce mishi amma ka duba littattafan hadisi sai ce a'a wannan ai ba wani abu haka ne kawai yana miƙiya da hannun shi ne kawai kuma ai mu ne muna tare da albani mu muna kan aƙidar shi kaza kaza ina son ku yi makin wannan ita ce fitina ta gaba wadda yanzu ake fuskanta ta fi ta baya sharri ta fi ta bayan sharri ga wajihin sharrinta ta taɓa faruwa a lokacin tabi'ai shine reverend fathers da fastoci suke ta shiga cikin addinin musulunci da suka shiga cikin addinin musulunci aka nemi su zauna a karantar da su addinin musulunci sai suka ga a yo ai su menene ne dama su larabawa ne kamar su wahab ibn munabbe dama su larabawa ne Bible ɗin da suke karanta da ma na larabci ne to yanzu kuma sun buɗe Qur'ani shikenan dan dama Bible ita ba karatu ake mata na sauka ba za a buɗe ne yau sai a ce to za a ɗauki Korintiyawa aya ta uku sura ta biyar in a gama shikenan a yi addu'a jibi kuma sai a ce shikenan Bulus manzo ya ce kaza a aya ta kaza juz'i na kaza mu yi addu'a ruhi mai tsarki ka bishe mu shikenan a haka aka yaye ka ba sauka saboda haka sai waɗannan fastoci da suka shigo musulunci sai suka fahimci musulunci ma haka ne ƙur'ani kawai a buɗe nan ne a buɗe nan to in ya buɗe wani guri sai ya ga wata mas'ala wadda ta kama da wadda take a cikin bible in ya zo yana fassara wannan wurin na bible sai ya ɗauko wannan wurin na ƙur'ani sai ya ɗauko waccan fassara ta Bible sai ya soko ta a cikin wannan fassara ta ƙur'ani idan malaman ahalus sunna suka ce ba daidai ba ne sai ce a gashi a ƙur'ani ne misali kissa ashabul kahf kissa ashabul ukhdud waɗannan kissoshin dukkan su gasa a ƙur'ani yadda ka ji su a ƙur'ani to shine daidai to yadda za ka ga an ƙara bayani a cikin Bible fa, to ba daidai ba ne. Kisa annabi Ibrahim da tsuntsaye, wa iz qala Ibrahimu, rabbi arini kaifa tuhil mauta. Qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma inna qalbi qala fa khudh arba'atan min at-tayr fasruhunna ilayk arba'atan min at-tayr Allah yace ibi tsuntsaye guda hudu a cikin babul sai aka ce da zakara da cinikowa da gauraka da hankaka a cikin babul to yanzu in faston nan ya buɗe ƙur'ani sai ga arba'atan min at-tayr yana zuwa fassarawa sai ce tsuntsaye guda hudu zakara gauraka hankaka da cinikowa sai a ce mishi amma ai babu ƙur'ani sai ce ba ga ƙur'ani ya kawo hudu ba eh to me na ƙara sai a ce sunayen da ka ambata bid'a ce sai ce a to me laifin sunayen sai a ce ba a buƙatar sai ce a'a kawai ana so a fito da abin ne da ƙarshe sai koma sai kafa ƙungiya ina son ku san wallahi wannan shine ɗaya daga cikin tarihin bidi'o'i sai kafa ƙungiya sai koma yana faɗa da malaman ahlus sunna akan cewa su ba su fahimci alƙur'ani ba shi ya fahimci alkur'ani sai a bincika yaushe ya shigo musulunci malamin da ya fi kowa fama da wannan fitina a musulunci shine hassanul basri a makarantar shi aka yi ta samun waɗannan da haka duk waɗannan tsinannun su wasil da sa'amur dukkansu graduate ɗin makarantar hassanul basri ne amma ba a kan wannan aƙidar ba ‘yan bidi'o'i ne daga wata bidi'a ko daga addinin maguzanci ko kaza da suka musulunta sai suka shigo suka zo suka zauna bayan kwana biyu sai su nemi ƙara wani abu akan abin da musulunci ya zo da shi in hassan basir ya ce a'a gobe sai hassan basir sai fito sai ga ga wata halka can an kafa wata makaranta can a gefen masallaci shi wani fa sai a ce wani ne wai shi ma ya kafa makaranta ne wai maka tawaye hassan basir sai ce a'a to amma ba a nan ba shine sai canza masallaci shikenan sai tafi kafin kwana biyu sai a ji yana cewa Hassan Basri dan bid'a bai fahimci addini ba jahili ne wannan shine abin da yanzu muke ciki ina son kusan wannan amma na san da yawa ba a san haka ba kuma ba a ankara da haka ba me yasa saboda ba a karanta tarihin aƙida ta malaman farko da irin abubuwan da suka biyo baya bidiyoyi suka faru ba don haka ku kiyaye duk wani ɗan bid'a da aka yi fama da shi a cikin da a zamanin da to daga ɓangaren salaf ne ya ɓangare imma gaggawa shi imma ci da zuci wadda sakamakon rashin nuna shi ce ta haifan mishi kuma shi kenan sai je ci gaba haka gaskiya ne da ake aibanta mu a yanzu ana cewa 'yan boko haram daga cikinmu ne ahalus sunna suka fito ba ma inkarin haka daga cikinmu suka fito amma me ya kai su ga fitowa a haka ita ce gaggawa da ci da zuci kuma me ya kai shine dama malaminsu daga wata muguwar aƙida ike ita ce ta hawarijanci da rafidanci ta rafidanci da shi'anci zagin sahabbai da tsine musu albarka sannan uban shi asali ba mu'tazale ne uban shi tun farko ɗan ƙala ƙato ne to a tsari na aƙidar ahalus sunna ahalus sunna ba sa inkarin haƙa'iq abin da yake gaskiya haƙiƙa tarihiya la tunkar domin wasu su ra'ayar bauchi sun koma suna cewa ai daga cikin ku suke wasu suna cewa a ba daga cikin mu suke ba a wannan ita ce gaskiya kuma alkasaratul kafira min atba'i hadhihi al-aqida daga cikin ahlus sunna ne daga cikin ƙungiyar izala ne daga malaman makarantun islamiyoyi ne daga ustazai ne masu son sunna su ne mafi yawanci don haka kusan duk hotonsu da za ka duba ga an sa intanet za ga wasu ma saye da uniform ɗin agaji na izala hotuna da yawa nasu da ake sa intanet wasu ma suna saye da kayan agaji na izala so ba inkarin wannan amma ko ahalus sunna za su ɗauki nauyin faruwar haka ahalus sunna ba za su ɗauka ba sai in sahabbai da tabi'ai za su ɗauki nauyin hawarijanci da rafidanci da ƙadariyanci da mu'tazilanci abubuwa hudu suka fito tsakanin zamanin ko daga zamanin sahabbai zuwa zamanin tabi'ai hawarijanci ƙadariyanci mu'tazilanci rafidanci waɗannan abubuwan kaf sun fito a tsakanin daga zamanin sahabbai ne zuwa zamanin tabi'ai kuma daga cikin ɗaliban sahabbai da tabi'ai su suka ƙirƙiro waɗannan bidiyo'in ko za a ɗora wa sahabbai da tabi'ai laifin wannan muguwar aƙida ta waɗannan mutanen a'a ko za a zargi sahabbai rashin iyawa ce ta sa su ɗalibansu suka yi haka ko zaƙewa ce ɗalibansu ta sa su suka ainihin zaƙe fiye da malaman duk ba a taɓa zargin sahabbai ba saboda haka a wannan zamanin ma haka wannan ita ce haƙiƙa na haka an ce daga cikinmu suke sai mu ce gaskiya ne daga cikinmu ne amma kuma an yi zagi ne irin na bahaushe da ake cewa shege ɗan masara ana goyonka kana gemu ya abin da ya faru kenan to amma kuma ina son ku gane babban abin da ya taimaka ko shine bayar da babbar kujera ga 'yan bid'a ba a ba da babbar kujera ga 'yan bid'a in ya tuba wannan fa a ƙaddara kowace kujera ma ba kuma da ita babba ba amma a wurin malaman ahalus sunna har 'yan islamiyya da ake karantarwa kujerar zaman da malamin ke zama babba ce ma'ana ba sa cewa manya-manyan kujeru na manyan malamai su ne ba a ba babban ɗan bid'a amma za a iya ba shi ƙananan ɗalibai ya karanta a'a gaba ɗayan ɗan bid'a ana hajjaze shi ne gaba ɗaya daga a yi hira da shi ma ko ya tuba sai an tabbatar da ya gama zawaye ya yi zawon bid'ar kaf zawo sannan ya yi amanta sannan an je an saka shi an yi x-ray an yi diagnosis an yi duk wani test an tabbatar babu virus ko kwaya ɗaya sannan ku ji matakin a yadda ɗalibai su zauna da shi in ba haka ba sai a ware shi ana ta murmurar da shi tukuna ya murmure tukuna yana zawayewa yana kasayewa shi kadai ane ana koya mishi karatu ba a yarda ya shiga cikin ɗalibai ku karanta littafin a shari'a na al-imam al-ajuri akwai babi da ya kulla akan wannan matsalar ba a haɗa yan bid'a tubabbu da ɗaliban ilimi amma yanzu kirista wannan in ya tuba rabran faba sai ga an kawo cikin ɗaliban ilimi yana kwana cikin su bayan kwana biyu ne zai faru sai ka ji wasu abubuwa sun fara bullowa mutanen kaduna su mala abdullahi ina malam katur wannan reverend father din nan katur ibrahim katur yana ina yana nan daga lokacin da ya musulunta abubuwan da ya rinka kirkirowa ya bar musulmi sun zauna lafiya ya bari ba ibrahim katur yau ya ce kaza gobe ya ce kaza jibi ya ce kaza kai wata rana fa da ƙarya ta kai kawai wai sai ya zo sai ce wai wai wai kiristoci wai sun fesa mishi anthrax ina nan da kasar din na video nan da aka hirare lokacin da ya ga ana magana biological menene weapons anthrax sai ya ce wai kiristoci sun fesa mishi wannan anthrax kawai sai ya faɗi haka ya ta kirkiro musulmi bala'i malam bakar gumi ya ɗauke shi aka kai shi jami'ar islamiyya su zarban aka ba shi gida aka ba shi damar ya zo da mata biyu da 'ya'ya da aka yi mai gata ya gudo aka ta wahala aka kasa gane ya za a yi da shi me yasa saboda waya musulunta ana ta celebration a musulunci babu wani wanda zai musulunta ai ta celebration a ga da bai musulunta ba da an shiga uku ƙarya ne babu shi kowaye to ran da ba shi kuma fa sai ai ta birgima musulunci ya mutu daga yau kuna ga annabi ya mutu ga gawar shi can a cikin ɗaki Umar ya zo ya zare takobi yana ta hayaniyar cewa dan me za a ce Abubakar dan me za a ce Annabi ya rasu dan me kaza kaza Abubakar da ya zo cikin natsuwa yace saukai ki saukai ki saukai ki sai ya ci gaba da jawabi in Annabi ya mutu shikenan sai ku zama kafirai asa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah shay'a yanzu me ake nuna maka Annabi ya zo isar da sako ne rashin shi a duniya ba rashin addini ba ne don addinin na Allah ne Allah kuma rayayye ne abin da yake faruwa yau da zaran mutum ya musulunta rabban faba sai ga an ba shi wani irin priority fiye da malaman da ake da su me zai biyo baya kwana biyu ba za a iya ɗorewa ba da ya ga an ja baya kuma shikenan sai ya rudda za a yi mai cefane da nama da kifi da soyayyen kaza da kayan jus da kaza kaza musulmi suna iya wa malaman su wannan ba sa iya yi kwana biyu sai su to what are they getting out of this wace riba suke ci ne da wannan hidima sai kowa ya janye da ya janye kuma shi da yana shigowa ga ana wannan hidima sai ya dauka up to shikenan zai zauna to da zarar an abin nan kuma kwana biyu shikenan sai ce gaskiya saboda Allah shi ba zai iya wahala ba saboda haka mataki na farko jama'a tubabbu da 'yan bid'a nesanta su daga ahalus sunna musamman ɗaliban ilimi mataki na biyu wanda duk bai koyi ilimi akan kaza ba kada ya karantar mataki na uku taka tsantsan da littattafai na falasifa da littattafan mantiki dole a kula da wannan Allah ya kiyaye malam ce fa'iza kila halin ismu huwal musamma aw ghairuhu fa minhum man qala huwal musamma wa minhum man qala bal al ismu ghairul musamma idan aka ce shin sunan nan na Allah shine sunan wanda ake kira ko kuwa sunan wani abu ne aka sa mai daga cikin su akwai wanda yake cewa eh sunan da kake ji din nan shine dai sunan na Allah din ne daga cikin su kuma akwai wanda ke cewa a'a sunan fa ba shi ne sunan wanda ake kira ba wasahihu maganar da take daidai annan isma lil musamma in ka ji sunan Allah to nashi ne kawai wala yutlaqu bi annahu al musamma wala ghayruhu ba a itlaqin cewa wai shine al musamma ko shine ghayrul musamma a wannan kalma kawai ba ma a son ajita kawai don bata taso ba balla budda min tafsil dole a tsaya a yi bayani falismu yuradu bihil musamma taratan saboda wani lokacin aka kirayi sunan ana nufin shi Allah din da ake kira wa yuradu bihil lafzu dal alaihi taratan ukhra wani lokacin kuma ana nufin shi ita kalmar ko lafazin da ke nuni zuwa ga Allah shine alismu din wani lokacin aka ce Allahu yana nufin Allah ɗin wani lokacin Allahu sunan ne da kanshi kawai ake kira kamar mai ka ce Ibrahim zo ka karɓa yanzu a nake nufi da Ibrahim wannan da ya taso zai karɓa wani lokacin na zo cikin magana na ce na daga cikin sunayen da musulmi ke sa wa 'ya'yansu Ibrahim yanzu kalmar Ibrahim a nan mecece suna ne kawai amma a can fa suna ne na wani wanda ake kira kawai wannan shine tafsilin aqidar salaf fa tana da sauki waɗannan tsinannun duniya husalatul qaw lalatattun dangi su suka kawo waɗannan hayaniyar na'am kamar yadda ka ji a baya akwai inda tilawa ga ma'anarta akwai inda matlu ga ma'anar shi ko kun fahimta haka akwai inda an ce sunan Allah huwal musamma akwai inda an ce sunan Allah ba musamma din bane misali yanzu inda zo na ce ya Allah ya Allah Allah ka rufa mana asiri ka bani kaza ka bani kaza yanzu nan kai tsaye ina kiran waye ina kiran Allah to in kuwa na zo yanzu misali sai na ce هذا إلهنا وهذا إلهكم ya kuffar wannan shine Allahnmu mu wannan kuma shine Allahnku yanzu ilahu a can me nake nufi da ilahu Allah ilahu a nan me nake nufi da shi gunkinsu kaga ashe a nan alismu al-ilahu a nan musamman ne suna ne na Allah amma ilahu a nan fa suna ne kawai wanda yake zai iya gaskatuwa akan wani abu don haka abin yana buƙatar tafsiri malam yake cewa fa'iza kila alƙur'anu kalamun rahmani in aka ce ƙur'ani magana Allah ne mai rahama fa innal murada bihi huna al-musamma to abin da ake nufi da ar-rahman anan al-musamma Ar-Rahman din sunan Allah ne da ake abin. Wai za ƙila Ar-Rahman, kun gani? In ku aka ce Ar-Rahman sai a ce ismun Arabi, suna ne kawai na larabci. Falisumu huna? Ha? Lil musamma, a nan sunan na duk wanda aka kiraya da shi ne kenan tunda Ar-Rahmanu a nan, eh suna ne na larabci, zai iya gaskatuwa akan kowa. Kamar yadda al-ilahu na ce haza ilahuna wa haza ilahuku me nake nufi da ilahu na farko Allah ilahu na biyu fa gunkin da kafirai ke bautawa kaga kenan yanzu kalman nan za ta iya gaskatuwa akan komai abu ne mai saukin aka tsaya aka yi wannan bayani wala yuqalu ghairu musamma lima fi lafzil ghair min ibham mala yace amma an aka roka a rinka cewa ghairu musamma dinnan saboda ita kalmar gairu tana da dunkulalliyar ma'ana فإن أراد بالغوية هنا أن اللفظ غير المعنى فهذا حق إن ينا نفي أنا لفظ باشيك توكد ونما أنا بسي أتي ديديني وإن أراد أن أسماء الله بائنة عنه إن كنا نفن سنة أن الله نيسا سكد غريشي باشد علاقة دسو وأنه كان شي الله تبكسن شوى ولسم له أهالن دبيد سنة ثم خلق لنفسه أسماء sannan ya halitta wa kanshi sunaye kun ji wannan ita ce asalin aqida su ko to fa hadha batilun wannan kuma ƙarya ne wal aula tarkul khawd fi hadhihi al mas'ala na haka abin da yafi zaman lafiya shine barin kutsawa cikin wannan matsala kama ashara ila zalikal muallif kama yadda ibnu taymiya ya nuni zuwa ga haka lima fiha min al ijmali saboda akwai dunkulallun maganganu wa li annaha min al masail al mubtada'a kuma saboda waɗannan na daga cikin matsaloli ma waɗanda aka kirkiro su allati lam yakuni salaf yatakallamuna fiha wadda malaman salaf sam ba su yi ma magana a kai ba ina fata an gane wannan magana mala yace a duba littafin sarihu sunna da fatawa ta ibnu taymiya da sharhu tahawiyya da sharhu asma'illahi al-husna na razi da al-maqsad al-asna na ghazali da at-tamhid na ainihin al-baqillani da kuma ainihin wato usuluddin na bagdadi da al-irshadu na ainihin al-juwaini Allah madaukakin sarki ya taimake mu kun ji wannan mas'alar jama'a sai kuma mako na gaba akwai mas'ala ɗaya da za a zo a tattauna ta ita ce wal qawlu fi anna al-imana makhluqun aw ghayru makhluqin bid'atun haka dai abin yake Allah madaukakin sarki ya taimaka anan da mu saurara muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk